أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدا قوة رمضان هجرة منزون سيرة منزون رحمة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara wato ta 1444 wanda ya daidai da 28 ga watan uku miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2023 muna cikin tafsirin alkur'ani mai girma ajiya mun tsaya daga aya ta 34 zuwa aya ta 35 kenan a cikin wato suratu tauba a shafi na 192 a yau da yarda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi akan wannan ayar muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah kuma ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce yawma yuhma alaiha fi nari jahannam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin cewa lalle daga cikin da yawa daga cikin malaman yahudawa ko kuma mu ce malaman ahalul kitabi da kuma masu ibada nasu suna cin dukiyar mutane ta hanyar da bata dace ba kuma suna ƙoƙarin kange mutane daga hanyar Allah subhanahu wa ta'ala kaga ce ya suduna fi'ili ne mudari yadda yana ɗabi'a su ce yau gobe jibi daga ta sai Allah ce walladina yaknizuna adh-dhahaba wal fidda waɗanda suke taskancewa mun kawo bayanin cewa wadan sun ce nan rashin wato abin nan wannan aya an shafe ta da ayar zakka wadan su malamai suka ce a'a tana magana ne kan ahlul kitab wadan su malamai suka ce a'a tana magana ne kan mu da ahlul kitab ba a shafe ta ba amma ana nufin waɗanda ba sa ba da zakka to yakni zuna yana nufin suna taskancewa ɗabi'a su ce fi'ili mudari yau da gobe jibi da gata ma'ana ba su tuba ba domin idan mutum ya tuba kaga sai shi sai ya dawo shi yasa kawo fi'ili mudari wala yunfiquna fi sabilillah ba sa ciyar da ita a cikin hanyar Allah Allah ce tufa bashirhum bi azabil alim sai kai musu bushara da azaba mai radadi anan kafin mu je da bayani shine cewa ya kamata mu fahimci cewa fabashirhum wanga domini na wane ne na maza ne ba a ce fa bashirhum ba wa bashirhunna to mata su yi suna da dukiya ba su fitar da zakka ba hukumcin ya shafe su ko bai shafe su ba ya shafe su to don haka nan sai a yi at-taghlib rike da kyau at-taghlib shine a rinjayar da lokacin da abu ya shafi maza da mata sai a rinjayar da mi bangare na maza ko da ba kawo na mata ba ba sani ko mun fahimta ba ya za mu gane wannan inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidha alqalbi lam faddu min hawli fa'fu anhum satami wastaghfir lahum ka neman musu gafara ai bai ce wastaghfir lahum wala hunna ba ko ba kana bane sai malamai su ce to hum nan maza aka ce amma ya shafi maza da mata dan ya ce mi fa'lam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika sai ce mi walil mu'minina wal mu'minat idan fa bashirhum nan ba koyo ya shafi maza ba kan a ce a'a kawai maza ne dai idan ba su da ba su fitar da zakka ba za su za su shiga wutar jahannama ai musu wannan azaba a'a ya shafi maza ya shafi mata mun gane wannan to wani lokaci ne za a yi musu azabar sai Allah ce yau mai yuhma alaiha fi nari jahannam ranar da za a wato ta farfasa ta daga hamiya ne wato abin da wato wato abin da ne wato abu wanda yayi wato yayi zafi ya ta farfasa sai a ce hamiya amma wato idan kai ne kana iya cewa hamaitu ko ahmaitu wato da larabci akwai fi'illan da wato ma'anar su dai ko ka ƙara harfi ko baka ƙara ba wa ƙafa ya tsaya ko ba haka nan bane to wa ƙafahu ya tsayar da shi au ƙafahu ya tsayar da shi ba a buƙatar sai ka ka alhamza in dai ba wata ma'ana kashin ka ba ba wa ƙafa ya tsaya wa ƙafahu ya tsayar da shi wa qifuhum inji Allah innahum mas'ulun Allah bai ce wa auqifuhum ba muna fata an ina fata an fice ni kenan ne an ka ce hamaitu ma'ana na ta farfasar da abu ko ahmaitu na ta farfasar da shi da sulasi da ruba'i duka ma'anar su daya ma'ana suna bada daya asalin shi kuma shine wato laraba suna cewa hamaitul hadidata na sanya karfe cikin wuta wa ahmaitu hako na sanya karfe cikin wuta kenan auqattu alaiha na hasa wuta saboda wato ya narke kenan sai malamai suke cewa asalin shi yau mai yuhman naru alaiha domin da wuta ne da ami za a ɗaukar wannan abin da sun ka taskance na zinari da azurfa a ta farfasa shi ko ba haka nan bane amma akwai ƙira'a shadda wadda bata inganta ba yau ma tuhma alaiha ranar da za a ta farfasa to azhabu wal fidda ai mu'annas ne ko ba haka nan bane mun ce azhabu wasu laraba sun ce mu'annas ne alfidda mu'annath ce an ce tuhma alaiha babu matsala domin zamiri na wuta da zamiri na azabul fidda na daukan bacci ranar da za a tafarfa sauta sai dai qira'a ce shadda ina fata an fince ni sannan kuma akwai qira'a yawma yukwa alaiha fi nari jahannam ranar da za a yi ikwa ikwa shine a dauko abu mai zafi a goga ga jikin mutum ina fata an fince ni an gane ko fatukuwa biha an gane ko sai ya ce to yau mai yukuwa alaiha to kaga yau mai tuhma shine ta farfasawa tukuwa sai zama to za a guga abu mai zafi daga nan an ka sanya ma sunan wato abin da ake amfani da shi karfin guga almikwa daga wato mikwa ne kawa shine abin da yake dama ana yin alkayi alkayi shine ayi magani da wuta ko baka nan bane a diki abu wato wato kamar rauni wanda yake warkewa a dauko wuta a dora abu mai zafi sai mi sai ya abin shi yasa yanzu cikin hadisi akhirud dawa alkayi ko shi ne ƙarshen magani amma ba a so shi ba sai dai in ta kama doni mun fahimci wannan to wannan kira'a ce shadda yau mai kowa alaiha fi nari jahannam ranar da za a tafarfasa ta da wutar jahannama fatukuwa biha jibahum wa junubuhum fatukuwa sai a goga wato wannan dinarin da azurfat to mun kawo bayanin wanda suka ce to yanzu wannan dinari ta duniya ta za a ɗauka a kai can a'a ai Allah na iya rikidar da ita daidai irin yadda yake so sun sha wannan azaba sannan to yanzu akwai kuɗi tana yawan wani kuɗi ne da shi bai da zinariya to ya zamu yi sai mu ce ana iya kiyasta kuɗin da zinariyar da bai fitar da zakka mutum da dama ana kiyasa mi ana kiyasta kima zinariyar ne da ita ce ake fitar da zakka ko a ce a su kansu kuɗin Allah ai zai iya rikidar da su ba dole bane sai waɗanda kuɗin ya mayar da su irin yadda za su dace da azaba da wani na cewa to ai waɗannan kuɗin namu ko wutar duniya tana kone su to ina ga wutar jahannama gaba daya na fata an fahimci ni a'a inna Allah ala kulli shay'in qadir fatukuwa biha jibahuhum za a wato goga akan jibahuhum fuskokinsu jam'i ne na jabha goshi kenan an gane ko in an ce goshi ba shine fuska ba domin alwujuhu shine fuskoki to fatukuwa biha jibahuhum za a goga su ga goshinsu jam'i ne na aljabha wa junubuhum da kuma junub sassan su jambu jambu ko ba haka nan bane sashe guda biyu akwai jambul yamini akwai jambul yasa ko ba haka nan bane wa junubuhum wa zuhuruhum da kuma bayan su jam'i ne na azhar to wannan shi kadai ne za a wutar za ta shafa a nan Allah ya faɗi waɗansu wurare ne waɗanda ɗan adam yana jin raɗaɗi kuma bakin ƙasƙanci a ƙona mi a ƙona huskan mutum nan inda yake shi an gane ko amma wutar za ta shafi dukkan jikin ɗan adam don Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan wani lokacin sai ce fuskoki kaga fuska ko tafi mi tafi goshi yawa ko ba haka nan bane لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون فسكا wani lokaci kuma sai ce wutar ta shafe su sama da ƙasa an gane ko Allah subhanahu wataala yake cewa innaha alaihim mu'sada za a kulle su cikin wuta sannan kuma mi sannan Allah subhanahu wataala yake cewa lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulal zalika yukhawwifu Allah bihi ibada ya ibadi fattaqun ko ba haka nan bane lahum min jahannama mihadun wa min fawqihim ghawash sama da ƙasa wa kadhalika najzil zalimin Allah kai mu da tsari hadha ma kanastum li anfusikum za a ce da su wannan shine abin da kun ka taskance ma kanku ina fata an fince ni kanaza yaknizu ko ba haka nan bane laraba suna cewa kanaza yaknizu an gane ko kuma suna cewa kanaza yaknuzu sai a yi mai gomma akwai fi'ilin da zaka istibabi guda gare shi wanga babi biyu gare shi an gane ko ana cewa kanaza yaknizu an gane ko kuma ana cewa kanaza yaknuzu hadha ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun wannan shine abin da qira'a ta zo da shi ina fata an fahimce a larabci amma ana cewa kanaza yaknizu kanaza yaknuzu duka a larabci ana faɗa wannan shine abin da kun ka taskance ashe duk wanda ya bai fitar da zakka bai fitar da hakkin Allah kada ya sa tsammanin yayi wata dubara domin na farko dukiyar Allah ba zai samu albarka ba na biyu Allah na iya barin ka sai ka tara dukiyar ya turo ma rashin lafiya da bala'i dukiyar kai baka fitar da zakka ba kuma Allah ya salwantar da dukiyar sannan kuma wannan don Allah ya salwantar da ita ba zai ba shi zai hana Allah subhanahu wataala bai tambaye ka haƙƙin wannan dukiya a ranar tashin alkiyama za a gashi nan an faɗi azabar wasu riwayoyi suna nuna cewa za a mayar da dukiyar kuma kamar shuja'un aqra wanda bai abin nan wanda ke rowa da dukiyarsa an gane ko za a yi shuja'un aqra shuja' nan ba ana nufin mai zarumin mutum ba nan shuja' ana nufin wato kamar babban maciji aqra sun kace shine wanda bai da gashi saboda ya fi rufi ya rinka saran mutum shi yasa sai Allah subhanahu wataala ya bayani a karkashin ayati cikin suratu ali imran da muka karanta a cikin shekarun da suka gabata wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum sayutawquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah walillahi mirathu as-samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir kaga ashe wannan duk wanda ya saba ma Allah kai sa tsammanin ya wayi duk wanda ya cuci wato duk abin da kai na sabon Allah wallahi kanka ka cuta baka iya cutar da Allah da komai Allah kai mu da tsari hadha ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kunka taskance makawunan ku amma ku buku kan buku taskance makan ku alkhairi ba ko ba kana bane fadhuqu ma kuntum taknizun za a ce ku dan dane abin nan da kun kasance kuna yin bi kuna taskancewa to kaga wannan walakancin waɗanda suka fitar da zakka aiki nan bi ba za su haɗu da wannan walakancin ba ko ba ka bane su kuma Allah zai gode musu Allah zai ba su babban matsayi saboda dukiyar sun nuna sun fi son Allah da dukiyar shi suka sanya ta inda Allah subhanahu wataala ya ce an gane ko masu imani su Allah ya sai dukiyar su ne da kawunan su ya ba su aljanna inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna kaga mutumin da Allah cikakken imani yana bada zakka to wannan dukiyar kamar ya sai aljanna ne da ita Allah ya taimake mu wala sai Allah ce inna iddatash shuhur inna iddatash shuhur inda Allah 12 shahran fi kitabillah يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين Na'am, kamar yadda bayani ya gabata in za mu fassara ɗaiɗaikun kalimomi muna farawa ne da tafsiri wato na wato jalalaini kenan. To idan muka duba a cikin tafsiri jalalaini aya ta 36 yace inna iddata shuhuri yace al-mu'taddu biha lis-sana waɗanda al-mu'taddu biha waɗanda da su ne ake lissafi lissanati na shekara shine abinda ake nufi inda iddata shuhur kenan adadin watanni waɗanda da su ne ake lissafawar shekara inda Allah a wajen Allah ifna ashira shahran wata nawa ne wata goma sha biyu fi kitabillahi a cikin littafin Allah allahul mahfuz ko mu ce allahul mahfuz an gane ko wato lauhul mahfuz wanda yana can a saman sama can abin nan ko don Allah ya ce bal huwa qur'anun majid fi lauhin mahfuz to wannan lauhin mahfuz kenan a can fi kitabillahi anan shi yace shi ake nufi yawma khalaqa as-samawati wal ard tun ranar da Allah ya halicci sammai wal arda da kasai nan aljinsiya ce yawma khalaqa as-samawati wal ard an kace wal ard da kasa guda a'a ba ahadiyya bace jinsiya ce domin mi domin Allah ya halicci sammai ne da kasai ba sab wato muna da sama bakwai muna da kasa bakwai Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna to dai ce yawma khalaqa as-samawati wal ard ranar da ya halicci sammai wal ard ba da ƙasa ba domin ƙasa ba guda bace nan aljinsiyya ce nan jinsul ard ake nufi jinsin ƙasai guda bakwai domin in ba haka nan bane suka ce kenan da ya halitti ƙasa guda da shidda ne yayin wannan hukunci to sauran shidda sai daga baya aka wannan hukunci ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce ni kuma me yasa qur'ani ya kawo jami'i bai taba kawo duk cikin qur'ani babu inda an kawo jami'in kasa ai ana ce ma jami'in kasa al-arduna ko al-ardina cikin halin jarra da kasa da nasba ko sannan kuma ana iya cewa mi arad arad da alhamza jami'i ne na al-ardu amma qur'ani bai amfani da shi ba sai malaman balaga suke cewa saboda jami'in kasa abu ne mai nauyi shi kuma qur'ani ya zo ne da ƙarshen balaga sai ya amfani da kalma mafi mi mafi sauki sai kawo ta al da jinsiya ya haka ce al'araduna ko ka ce mi al'aradu ka kalma ta al'ardu ta fi to tun da al jinsiya ce kawai ya fi sauki duk cikin qur'ani babu araduna na fata mafi ce in dai qur'ani ne na Allah kuma aradun babu shi in kuma ka ce akwai to muna jiranka to shi ne ya ce yau ba halakar samawati wal ardu tun ranar da Allah halicci sammai da kasai min ha ya ce ai a shuhuru daga cikin waɗannan watanni arba'atun akwai wata hudu hurum waɗanda an haramtar da su hurum masu alfarma domin duk abin da ke da alfarma shi ne ake hana banna ta kai gare shi ko ba haka da bane sai a ce wannan bai cikin hurumi na ma'ana bai daga cikin abin da nake da iko akan sa ko ba haka da bane suke cewa ba to an gane ko arba'atun saboda watanni nawa ne watanni hudu a shaharu ake cewa sai bai ce arba'un ba saboda larabci daga uku zuwa goma to juyawa take yi wahid namiji wahidatun mace isnatani mata ko ba haka bane isnani maza ko ba haka bane ko isnaini to yanzu in an ka zo salasa daga salasa zuwa ashira kai hattara domin akwai yan jami'a masu sauraron mutum kasan shi dan jami'a duk inda kaso ya kama mutum inda yake jan an yi larabci wanda ba daidai ba nan na suka ma wato malaman gida waɗansu waɗanda ba sa kasan malamin zaure sai yana karantarwa amma baya magana da larabci sosai to sai kai sai dan jami'a kullum yana son ya je ya larabci ya tafka banda wai shi abin da yake gani kenan shi ko littattafan da malami yake karantarwa yan ba shi bai iya fassara su dan haka ba mun ce jami'a tana da matsala ba jami'a tana da alkhairi kuma karatu wajen malamai na gida shi ma yana da alkhairi kuma dole sai an haɗa su inda ana so a yi nasara ina fata an fahimci ni don haka kada ka rena wannan in ka samu ikon yin duka ka yi duka an gane ko amma karatu wani da ya ce to ai karatun suru ko karatun zauri ai a saudiya ko a wata kasashen laraba ba a yi ya maka a haramin makka nan masallacin makka karatun suru ne ake yi don cikin masallaci ne ake karatu ba jami'a ba a masallacin madina karatun suru ne ake yi kuma manya-manyan malamai ma a saudiya suna karantarwa a cikin gidajen su na fata an fahimci to almuhimmu dai da an ka ce nan sai ka gane daga uku zuwa goma to canzawa ta kai in an ka ce rajulun ba namiji ba to sai a ce salasatu rijali idan mata ne sai a ce salasu nisa'i har zuwa ashirin haka zaka tafiya Allah ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawmu fiha sar'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiya kaga ce sakharaha alayhi sace mi sab'a layalin domin al-lailatu mace ne sace sab'a layalin sace mi wa thamaniyata ayyamin saboda mi saboda jam'in al-ayyamu al-yawm a larabci haka suke tafiya to in baka sani ba sai ka buga sai ka sunce ya kare kawo su bawai ya kullum dan jami'a an yi masa bawai kaza an yi masa bawai kaza da kai kuskure cikin nahawai ka ji ka karya hakoran si bawai ka karya kafar shi ka karya wannan abubuwan nasu almuhimmu dai minha arba'atun saboda ashhur muzakkar ne daga salasa zuwa ashar sai ce arba'atun bai ce arba'un ba daga cikin waɗannan watannin akwai hurum wato waɗanda suke masu alfarma ko kuma muharramatun waɗanda an haramta su an gane ko to waɗanne ne su zulqa'da da zulhijja da muharram da rajab zulqa'da wasu kace ana cewa zulqa'da amma malamai suke cewa asalin shi zulqa'da ne sannan kuma akwai zulhijja an gane ko sannan kuma muharram sannan kuma sai rajab ina fata an fahimce ni to waɗannan watannin da anka ce an haramta su malamai sun yi bayanin wato abin nan sun yi maganganu daban-daban waɗansu sun kace abin da yasa anka ce min ha arba'atul hurum saboda yin zunubi a cikin waɗannan watanni kamar duk da yake kowane wata akwai laifi ka aikata zunubi amma dai waɗannan watanni sun fi wato girma ina fata an fahimci ni waɗansu suka ce kenan hurmatu dhanbi fiha waɗansu daga cikin malamai suka ce a'a abin da yasa an kace musu hurum wato tahrimul qital fiha an haramta yin yaki a cikin su kafin ma lokacin jahiliya ba sa yaki a cikin su ko ba haka ba sannan kuma da zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake abu ne mai kyau wato sai an ka wato tabbatar da wato wannan a ciki ina fata an fahimce ni akwai maganganu da malamai kan me yasa an ka ce waɗannan watannin wato an ka kira su wato ashhurul hurum malamai suna maganganu da dama wato akan ni addalilin da yasa an ka sanya musu suna arba'atul hurum waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce an sanya musu arba'atul hurum an sanya musu watanni masu alfarma li ajli tamakkuni min alhajj an gane ko suna ba da dama cikin su ne ake samun alharma aini aje a samu ai aikin haji ai umra ina fata an fahimta domin in ba cikin waɗannan watannin ba ba su bar yaƙi ba in ko ba a bar yaƙi ba kaga babu zancen mi babu zancen kaje kai aikin haji shi yasa an ka sai musu suna masu alfarma to in ka gana ma duk abin da an ka faɗa suka ce duk ya shiga ciki domin mi domin duka waɗannan watannin sun tattara irin wannan mi sun tattara wato wannan daraja da aka aka abin nan bayani ne na malamai to sai an ka ce fala tadlimu fihin ay zalika ad-din zalika mai jalalin ne ce ay tahrimuha wancan tahrimi da an kai musu addinul qayyim shine addini almustaqim daidaitacce ma'ana yana daga cikin hukumce-hukumcen addini domin su wannan haramtar da su ba shine addini gaba ɗaya ba ko ba ka nan bane kenan yana daga cikin hukumce-hukumcen na addini wanda ke miƙaƙi da in kace su ne a addini to kenan yanzu banda girmama waɗannan watannin ba wani abin da addini ba haka ake nufi ba yace to fala tazlimu fihinna kada ku zalunta fihinna a cikin su ay al-ashhurul hurum watanni masu alfarma anfusakum kada ku zalunci kawunan ku bil ma'asi ku je ku yi mi ku saba ma Allah fa inna fiha a'zam wizra domin a cikin su akwai mafi girman zunubi shi zunubi ba a riɓanya shi amma ana girmama shi wadansu sai su ce wato az-zunubu tudha'af ana riɓanya zunubi a'a ko a makka ko a wajen makka la tudha'afu dhunub domin mi domin Allah ne faɗa ƙarar cewa ba ya riɓa yi zunubi ina fata an fahimce ni man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bis sayyi'ati sajmi fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun babu kancin mudha'afatu dhunub sai dai adh-dhunubu tu'azzam ana girmama ta ya zaman to laifinta mai girma ne ba sani ko mun fahimta ba amma riban ya ma a'a sai dai mutum wanga zunubi karami ne wanga zunubi kabira ne wanga yana fitar da mutum daga cikin musulunci tu'azzam wala tudha'af da haka mu yi hattara dan wadansu na cewa ai tudha'afu dhunubi an ce Allah yana da kanye dhunubi cikin Allah yana zalunci buga ya ce kuma wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun wani yace wani wurin yace wa man wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza alladhina amilu sayyi'at illa ma kanu ya'malun da haka cewa kuma za a zuzu zunubu waɗansu suna faɗar wannan tana yi wasu nufin tu'azzam ne amma dai ka gyara kuma ka shirya don in wani yaje kana cewa to ba afu ya same ka daga cikin ɗalibai tana yiwa ya kai maka hari ala ayyati hal yace to zalika ad-dinul qayyim wannan shine addini wanda yake fala tuzlimu fihinna anfusakum yace fiha fa in fa innaha fiha a'zamu wizra domin fa innaha su zunubai fala tuzlimu fihinna anfusakum bil ma'asi kakku zalunci kawunan ku ta fuskan sabo fa inna fiha a'zamu wizran domin akwai mafi girman zunubi a cikin ta wa qila fil ashhuri kulliha wadansu malamai suka ce a'a da an ka ce fala tuzlimu fihinna zai kuma ne zuwa ga dukkan watanni ma'ana ba yana kuma ne zuwa ga wata hudu ba kenan sai zama to hukuncin ya safi dukkan shekara mun ji wannan ko domin wato mas'aloli ne wadanda za ku ga malamai wani lokaci suna kawo su saboda mutum ya yi hatara an gane ko to da anka ce minha arba'atul hurum sai anka ce zalika ad-dinul qayyim wa qatilul mushrikina kaffatan sai yace wa qatilul mushrikina ku yaki mushrikai inji Allah kaffatan gaba dai jami'an gaba dai fi kulli shuhuri a dukkan cikin watanni anka ce wato a yake su ina fata an fahimce ni to wannan kaffatan din nan shine an yi umurni da a yaki su mushrikai kafatan gaba ɗaya waɗansu ka ce to kafatan kalima ce da take nuna ha hali to sai wasu malamai suka ce to halin mu sai sun ka ce kafatan hali ne min alfa'i ku da aka umurta qatilul mushrikina ku yaƙi mushrikai kafatan gaba ɗaya za ku fito ku yaƙe su sai wanda uzuri ya fitar in firu khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah ina fata an fahimce ni kenan waɗansu kuma daga cikin malamai kenan sai zama to qatilul mushrikina in mun ce kafatan yana kuma zuwa ga fa'il kullukum dukkan ku kuje ku yake su waɗansu kuma sun kace a'a halun ne min al-maf'ul an gane ko kenan wa qatilul mushrikina kafatan ai jami'an ku yaki mushrikai gaba ɗaya din mushrikai kar ku fitar da wani sai zama to banda ahlul kitabi in sun ba da jizya sai kai takhsisin sa domin Allah ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin hum saghirun in ka ce nan mushriki na laraba ake nufi ahlul kitab su ba in kuma ka ce a'a aljinsiya ce ba ahadiyya ba ta shafi dukkan mushrikai to banda ahlul kitab idan sun ba da jizya don su ma ahlul kitabi mushrikai ne ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun kaje lati amma yushrikun ahlul kitabi din da ake magana kansu mun fahimci wannan to wa qatilul mushrikina ko kwaci mushrikai kafatan kama yuqatilukum kaffa wannan kalima ta al-kaffa an gani ko asalinta a yaren larabci ismul fa'il ne kaffa shine ya kame daga abu to kafin shine mutumin da ya kame ba kafin ba al-kafi ba wancan ba nan ismul fa'il na kaffa shine al-kafi wanda ya kame asalin shi kuma alkafifu ne to tun da fa'un biyu ne suka ɗauki ce alkafi haka ne duk fi'ilin da ya zamanto yana da shadda adda mai lissafi al'adu mai yin lissafi fas'ali al'adina in ji Allah to alkafu wanda ya kame to alkafatu mace wadda ta kame to me alaƙa shi kuma da jami'a sai malamai suke cewa saboda shi hani abu in ka bar shi ka bar shi ne ne gaba ɗaya ko ba ka nan bane ana bane abu gaba ɗaya ko ba a bane to ana nufin kamar daga kamewa gaba ɗaya ne aka samu shi haka malamai sun ka faɗa asalin shi ismul fa'il ne sai dai malamai suka ce to nan wannan kalima waɗansu malamai lugu suka ce kafatan ba a ce alkafatu wasu suka ce ana cewa alkafatu ja alkafatu to amma malaman luga waɗansu tafi cewa ba a yi ba a tasniya ba a jam'i ba a maida ta abin nan kawai a barta akan hali guda take tabbata ba a kawo ta musanna ko jami'i kuma ba a kamata alif wallah amma zance mafi inganci malamai suka ce wannan ba hujja bace nan cikin qur'ani lalle tabbas kalima ta kafa ba taba zuwa ba sai hali amma in ta ta hali ai tana dauka wani wasali yanzu in ce jaa zaidun rakiban ai rakiban hali ne ko to me zai hana in ba cikin wannan jumla ta ba in ce arrakibu ba abin da zai hana wannan na fata an fahimci ni don haka a yaren lugha wannan ya halatta to sai shi kenan yace wa qatil mushrikina kafatan kama yuqatilukum kaffa wa alamu anna allaha ma'al muttaqin kusanci wa allah subhanahu wa ta'ala yana tare da ni yana tare da masu jin tsoron allah bil auni inji mai jalali ne yace bil auni allah zai ba su taimako anahu yu'inuhu ko wan nasr kuma allah zai ba su nasara shine abinda mai jalali ya kawo wato a gurguje kenan to amma idan muka zo muka koma cikin bayanai da malamai suke karawa kun san wani lokaci idan aka zo wajen bayani kan aya za ku iske akwai waɗansu abubuwa da ba a kawo ba kuma dole ana buƙatar sai an fita to wannan aya da an ce inna iddata shuhuri adadin watanni inda Allah a wajen Allah ifna ashara shahran wata ne goma sha biyu an gane ko wata goma sha biyu nan ana nufin wata goma sha biyu na shekara ta musulunci mun ji wannan ko mu sani cewa watanni akwai lissafi daban-daban a duniya akwai watanni lissafi na larabawa mun ji wannan ko akwai watanni lissafi na shekara ta musulunci wadda ba ta larabci ba akwai kuma watanni na lissafi na turawa wanda kiristanci na ya haɗu da ni da arnanci na gabas na yammacin duniya sai suka haɗa da nasu to in baka sani ba sai ka zo ka shiga cikin wato abin nan shi yasa akwai lissafi na watanni hijiriya akwai siriyaniya suna ganin kamar wannan siriyaniya kamar wanda shine laraba kafin lokacin da suka same shi akwai shuhuru kuma qibtiyya waɗanda ake amfani da su a ƙasar misra hadarar fir'auniyya daga qibtu ne sannan akwai shuhuru gharbiyya daga gharbu ne ana kiran su romaniyya saboda daga rumawa suka samu asali wani lokacin ana kiran su latiniyya don daga latin sun ka samu ƙasar girka to haka ne ake rarraba su yaya ake bayanin su to sai mu ji su su waɗanda na siriyaniya da ake kira na larabawa malamai suna kawo su ko ko ga yadda suke wata na farko bari ka jadda wato shuhurul arabiya suke ko siriyaniya rike da kyau kanunu sani da shi ake farawa kaji da nabi ake farawa sai a ce shabbat ko shubat an gane ko sai azab sai naisan sai aya sai huzairan sai tammuz sai ab sai ailul sai tashrinil awwal sai tashrinu thani sai kanunul awwal waɗanda su ne watanni na siryaniya na asalin hadara ta laraba wanda suka amfani da su kafin a fara amfani da wato na shari'a ta musulunci ba sani ko mun fahimta ba mun ji wannan da kyau to yanzu sai mu dawo zuwa ga na turawa kafin mu zo namu su kuma in an ka zo a ce janvier février février mars avril mai juin juillet août september october november december ko ba haka bane in cikin english na dama ba wani bambanci na ba january february march april june june september october august ko sai an ce august shine août ko sannan akwai oktoba nobamba disamba ko baka da mai september oktoba nobamba disamba duk dai ga sunan dai tafiya guda ce to wannan yana nuna maka da faransancin da wancan duk daga asalin daga turawan suka ɗauko su to amma da larabci sai su canza su in sun ka ce yunayir shine mi wata da farko febrayer ka jawo fevrier shine an ka dauko ga ai da jin febrayer ka san fevrier ne ko ba ka da bane february mars shine wato wancan march kin da suke cewa mars avril shine april da larabci sai suka dauko shi may wadanda suka ce may wadanda suka ce mayu ko ba ka da bane da larabci juin sun ka ce wato yuni in ji larabawa yuni to kaga daga juin ne an ka danyi wata yar dubara ko jun kaga da ingilishi an ka ce jun ai duk suna jiye kuma sai suka ce yuliyu shi ko wadanda suka ce july kaga da ana tafiya wuri guda augustus shine augustus wai ut wancan ko suka ce august september sun ka ce september su ko larabawa sun ka ce september october october october november november november december december december december duk dai abubuwa ne guda to watanni ne na arnanci sunayen arnawa sai aka ɗauko yanzu da su kuma kasashen musulmi suke aiki dalili saboda sun mamaye mu dalili yanzu da su ake karɓa albashi dalili kuma saboda in kace zaka canza su sai a ce a'a ba a yadda ba ai wanga shine tsari wanda ya kamata a tafi a kansa ko ba ka dan bane to dan mini zan aiki da su ban yanzu har da tsarin watanni da ban iya daukar nauyin aiki da shi babu saboda mi saboda kamar da ibnu khaldun yake cewa a cikin littafin sa an gane ko cikin mukaddima ta shirin da yake littafi ne mai girma mukaddima ce aka fi sani littafin yana da wato wasu bali tafai bayan shi tarihi an gane ko al-maghlubu mula'un bi taqlidil ghalib al-maghlubu duk wanda an karin jaya to mula'un zaka iske asalin alwala shine tsananin kauna da so an gane ko ko kuma kuna wani lokaci wato mula'un yana so kwarai bi taqlidil ghalibi ya koyi wanda ya rinjaye shi tunda turawa suka mamaye kasashen mu kuma sun fi mu yanzu karfin makamai da tattalin arziki da karfin kamfunna ba abin da yanzu mutane suke so illa koyon turawa har da abin da sun kai wanda bai da ma'ana sai su dauko yanzu saboda Allah ƙato shi arme ƙato mace ta aure mace wanga mina na akwai ciki har a suke wadan su suna kira wai ya kamata a bar a irin wannan me ya za a yi a wannan wurin ƙato shi arme ƙato shekara 30 an ka zama na ƙato na tare da ƙato ko abin da mu ce mace na aure na tare da mace ko mu ce ƙatanya tunda dai dama aikin banza ne suke shekara 100 mi za a samu yanzu wannan ha wani abin koyi ne turawa sun ci gaba ba a ba ci gaba ba ci gaba kala biyu ne in za a tattauna akwai ci gaba na kere-kere ci gaba na gina jami'o'i ci gaba na gina kamfunna ko ba kanan bane a wannan sun ci gaba sun iya kera motoci sun iya kera jiragen sama suna da kamfunna kasashe ne waɗanda ana kere-kere kwarai da gaske a nan an ci gaba sun iya haƙar ma'adanai suna da technology suna yin kwamfutoci suna yin kaza an ci gaba to akwai ci gaba wanda ba a gani shine ci gaba na imani da ɗabi'o'i na gari to shi ko yanzu na sun ci gaba wanda bai sallah ko wanda ya ce babu Allah shi yanzu ya ci gaba namiji aure namiji wannan shi ba ci gaba ne mace ta aure mace ita ma ci gaba ne shi yasa sha'ir ya ce idza kana nabzu dini ya'ni taqadduman fa ya nafsu muti qabla an tataqaddami idza kana nabzu dini ya'ni taqadduman in dai watsar da addini shine ake nufi da ci gaba yace to fa ya nafsu ya ke rayuwa ta muti ki mutu ki koma zuwa ga Allah qabla an tataqaddami kafin ki samu ci gaba in dai sai na watsar da addini na zan samu ci gaba to kare in koma ga Allah ban ci gaba don ba san wani ci gaba ba wanda adda amfani wato ci gaban mai rijiya ne na halaka kenan mun ji wannan ko to waɗannan watanni guda goma sha biyu dai kun ji su mun kawo muku na larabawa ko siriyaniya wanda laraba suke amfani da su kuma mun kawo muku na turawa to sai mu dawo zuwa ga musulunci na musuluncin ai ga su wata goma sha biyu ne ko muharram ko ba ka nan bane akwai safa ko rabi'ul awwal ko rabi'ul awwal rabi'ul thani ko sai sun ka ce a ce a ce rabi'ul akhir ko rabi'ul akhir za mu zo mu bayani jumadal ula ko jumadal awwal duk ana cewa ko jumadal akhar ko jumadal akhir ba a cewa jumadal thani an gane ko in ji waɗansu sannan sai rajab sannan mi sha'ban sai mi ramadan sai mi sai shawwal sai zulqa'da sai zulhijja wasu ce zulqa'da amma zulqa'da ake cewa zulhijja ba su ne watanni guda goma sha biyu ba ithna ashara shahar su ne watanni guda goma sha biyu to a nan akwai bayani shin wai waɗanga watannin mine ne asalin sunayensu muna dai faɗa amma ba tare da ba ba tare da mu hankalta ba sai malamai suka ce shi muharram da ka jana cewa muharram an haramta yin yaƙi a cikinsa muharram wata ne shine na farko mai alfarma duk da yake arba'atun hurum ne to amma shi wannan wata shine wata na farko wanda yake da bi alfarma sai an ka fara da shi an ka ce muharram na fata fahimci ni mun ji wannan sai wata na biyu sai safar ko ba haka nan bane safar sun ka ce asalin shi daga safar ne wani tsuntsu an gane ko waɗansu malamai suka ce a'a ba wannan tsuntsun bane a'a hannayen mutane suna rasa kuɗi a wannan lokaci tasfiru liyadaini fi hadha shahr ana yawan kashe kashe kuɗi sai zaman to ba sa hannu mutane sai an kasa suna safa mun ji wannan sai rabi'ul awwal ko ba kanan bane rabi'u na farko shi ko daga waqtun rabi'u ne lokacin da ake samun mi ake samun wato itace suna samun ni'ima suna yin fure ana samun abinci ko kaka sai rabi'u thani ko ba kadan bane sai wasu malamai su ba a cewa rabi'u thani kuskure ne domin me yasa ba a cewa thani suka ce saboda in an ka ce al-awwalu na farko in an ka ce athani yana bukatar mi yana bukatar na uku to shi ko babu na uku sai dai ka ce rabi'ul akhir na ƙarshe ko kuka ce rabi'ul akhar in ka ce al-awwal na farko sai ka ce al-akhar ɗaya ɗin Allah ce wa dakhala ma'ahu sijina fatayan qala ahaduhuma inni arani aksiru khamra wa qala al-akhar bai ce wa qala thani ba to yanzu sai mutai zuwa ga wata na dan abin nan rabi'ul awwal rabi'ul thani sai jumada al-ula jumada jumada kaga muannas ne to ya kamata a ce jumada al-awwal in kace jumada al-awwal yayi in kace jumada al-ula kuma yayi ina fata an fice ni me yasa saboda in kace jumada muannas ne in kace al'ula kai idafa yayi in kace idafa kake nufi in kace jumadal ula kuma kai sifa da musuf duka babu matsala to in ka zo jumadal akhir sai ka ce akhir ko kuka ce al akhar amma baka ce jumadal thani amma in kace jumadal awwali yayi domin idafa ba a sharɗinta cewa sai sun zo daidai Allah ce ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwala marratin bai ce ula marratin ba jumadal awwali ko jumadal ula duk yayi in ka ce ula kai idafa ko kuma shi sifa duka yana yi wala darul akhirati ko wad darul akhirati duka yana yi to me yasa an kasanya musu suna jumada suka ce saboda lokacin sanyi tajmudul ma'u fihi ruwa suna daskarewa tunda laraba suna rayuwa da cikin sahara sai suka sami suna jumadal ula jumadal akhir ko jumadal akhir mun ji wannan sai ni sai rajab ko ba kana bane sun ka ce li annal araba tarjubu rimaha fihi domin larabawa suna jingine suna jefar da wato rima wato a ce masu suka masu nufin kayan yaki fihi a cikin shi ba a yaki domin rajab yana daga cikin yana daga cikin watanni masu alfarma arba'atul hurum sai mi sai ramadan ramadan sun kace daga ar-ramda ne shine lokacin zafi ar-ramda tarere wanda akwai abin nan ko eh sha'ban yawa sha'ban afwan sha'ban sun kace li annaha tatashabu fi talabil qut fihi suna rarrabuwa su je neman abinci to sai mi sai ramadan ko shi ko ramadan sun kace daga ar-ramda'u ne rere mai tsananin zafi saboda kun san suna rayuwa cikin sahara wanda lokacin akwai tsananin zafi tarmadul fisal kinan kuma da yazo cikin hadisi sallar duha ta fi tsada a lokacin da al-fisal wato waɗannan ɗiyan raƙuma ko raƙuma sun ka ɗauki zafi saboda akwai rana tarmadul fisal al-fisal waɗannan ƴaƴan raƙuma to anan ar-ramda'u shine abu mai tsananin wato rere mai zafi to ramadan lokacin zafi ko da shekara ta canza ba lokacin zafi bane amma a al'ada su sun sanya mishi alama ne da shine lokacin zafi mun fahimci wannan shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sai bi sai shawwal ko sun kace tatashawwalu an gane ko wato tatashawwalu abin nan dirratul ibil ko dirratul aghna a cikin wannan wata ba a samun abinci da kyau sai ku iske hantsa ta ko mamana dabbobi da suke tatsan nono ta shawwalat ai ta kallasa ta dan bale ta matse ta matse ta kuma yan bisisiya ba a samun nono mai kyau dhul qa'da li anna al araba taq'udu an al qital fihi domin ba sa yaki sai su zamna qa'da ai shine ya zamna ko ko kuma ya lazimci abu domin wani lokacin da rufin ka lazimta kenan sun zamna ba sa yin yaki na fata kun ce lazimta rashin yaki ko ko sun yi zaune yanzu an daina yin yaki zulhijja watan da ake yin aikin haji a cikin shi ka taba tsayawa kai lissafi to da duk an ka zuwa da tambaya ka sauni an ka ce to mallami ma ma'anar shawwal sai ce to kaga wanga kai in malamin in ustadu na a jami'a sai ce hai ukhruj min al-fasl tash hunaka man ya'tuna bi as'ila yani la fa'idata fiha ba fa'ida abba su da ba in baka sani baka ce baka sani ba ko ba ka da bane kuma ka yi bincike kada iya cewa to nahnu fil jami'a narji ila al-kutub wa nabhath an asliha me matsala ina fata muke ni to haka in ka ga malami bai son tambaya to wani lokacin fa ba abin ba shi ne ba ka ce ba shi ne nake ba zan yi bincike yo yo wani abu ne dole ne sai na san komai ba dole bane qul liman yadda'i fil fil ilmi ma'rifatan arafta shay'an wa ghabat anka ashiya'u ka ce wanda ke iddi'a'in ilimi a wata riwaya falsafatan ne amma nan ma'rifatan mu yi magana kan ɗaliban ilimi tun ba zan can falsafa muke ba qul liman yadda'i fil ilmi ma'rifatan ka ce wanda ke tinkaho da ilimi arafta shay'an ka san abu guda wa ghabat anka ashiya'u abubuwa da dama sun faku baka san su ba da haka yana da kyau mu fahimci wannan to da haka ne kun ji waɗannan sunayen watanni na musuluncin da na turawa da kuma inda sun ka samo asali to da an ka ce inna iddatu shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi a cikin littafin Allah to littafin Allah mai jalalin ya kawo lauhul mahfuz at-taura littafin wani eh kuma littafin Allah bane injila fa magana Allah ce ko waɗanda ba a canza ba inda an ka canza ba magana Allah ba ce magana kattan kaddara ta waɗanda sun ka zo sun kai binciken su amma ta Allah tana nan ciki domin Allah bai ce duk sun canza ba yuharrifuna al-kalima amma wadhihi ko yuharrifuna al-kalima min ba'di ma wadhihi a can wajen ya ayyuhar rasul la la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr an gane ko ko la yahzunka kamar yadda wato ya munafiki yake karantawa dan haka kitabullahi yana iya gaskatuwa akan injila kitabullah yana da gaskatuwa akan at-taura kitabullah yana gaskatuwa akan ni zabura ko baka nan bane kitabullah yana gaskatuwa akan alqur'ani kai kitabullah dukkan littafin da Allah ya saukar yana gaskatuwa a gare shi ko baka nan bane sannan kitabullah yana iya daukan lauhil mahfuz ko baka nan bane to kaga nan duka waɗannan ko kuma ma duk littafin da aka rubuta ana iya cewa kitabullah dan mi Allah ya halicci abin da an kai shi da shi sai dai ba a danganta maganar zuwa ga Allah sai mi sai wanda magana ta Allah subhanahu wata'ala ce to nan da an ka ce fi kitabillahi in ka ce alqur'ani yayi domin nan Allah ya faɗi wa magana cikin alqur'ani inna iddatu shuhuri indallahi 12 shahra amma in ka ce fi kitabillahi wannan magana tana yiwa akwai cikin mi cikin at-taura fi kitabillahi tana yiwa akwai cikin injila in ba sun canza ba to fi kitabillahi kuma akwai ta cikin lauhin mahfuz dan ya ce yawma khalaqas samawati wal ard don haka in ka ji magana ta saba ma abin da ka sani tana yiwa akwai maganganu ɗaya biyu uku kuma akwai dalilin da sa aka faɗe su don waɗanda dole ta tafan Allah ne yau ma khalaƙar samawati wal ardu tun ranar da Allah halicci sammai da kasai sai ce min ha arba'atun hurum akwai watanni guda hudu waɗanda mi waɗanda an haramta yaƙi a cikinsu kuma su alfarma to mu yi hattar a larabci idan abu yana da yawa sai a yi masa amfani da damiri na mace ɗaya idan abu yana kaɗan sai a yi masa damiri wato da damiri na mata masu yawa yanzu kaga in nice wato khalat yana nufin abubuwa suna da yawa in nice khalauna ina nufin abubuwan ba su da yawa yanzu in nice annawafizu maftuha wato window window ko mu ce tagogi to sun ina nufin suna da yawa amma in nice annafizatu maftuhatin ina nufin ba su da yawa to min ha arba'atun anan sai saba maka'ida ta larabci wata galibi ita ake amfani da ita ya kamata ya ce min hunna domin cikin sha biyu hudu ai ba su da yawa to ya kamata ya ce min hunna sai ce min ha arba'atun hurum amma da yazo zalika dinul qayyim sai ce mi fala tazlimu fihinna ka kuma sai musu amfani da damiri mi kuma na abubuwa wanda suke mi wadanda ba su da yawa amma waɗansu malamai suka fi cewa fala tuzlimu fihinna na anan fa yana kuma ne zuwa ta goma sha biyu amma abin da waɗansu malamai suka ce a'a fala tuzlimu fihinna kada ku zalunci kawunan ku fihinna yana kuma zuwa gare su sai zaman to kenan ya halatta abin da yake mai yawa ne ko kaɗan ne a yi masa amfani da zamiri na mufradi wato a kamai ta ta'nif ko kuma a yi mai mu'amala ta jami'i kuma cikin qur'ani ma akwai wannan da akwai dan qur'ani yuna wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda a cikin suratul baqara sai kawo ta'un can cikin suratul suratu ali imran sai ce zalika bi annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat kaga can ma'duda ma'dudat duka ya halatta ana iya amfani da shi mun fahimci wannan to fala tadlimu fihin na anfusakum kar ku zalunci kawunan ku a cikin su to anan akwai abin tambaya abin tambaya na farko kar ku zalunci kawunan ku a cikin watanni hudu in mun dauki fasarar da tana nufin ba wata goma sha biyu ake nufi ba fihinna yana kuma zuwa ga wata hudu to yanzu abin tambaya anan to su sauran watanni guda takwas ya halatta mu zalunci kawunan mu a cikin su la to me yasa aka kebance waɗanda saboda mun kace zunubi ana girmama shi shi yasa in mun ɗauki wannan fassara kuma sai ga to a'a ai shi zalunci haramun ne a kowane lokaci ko to shikenan mun ɗauki wata hudu kuma mun yi kiyasi sauran akan su wannan shi zai fassara mana aqidar da musulmi suke akan ta a yanzu akwai kuskure ko da mun ce wata hudu ake nufi yanzu kaga watan ramadana ya kama ko ba ka nan bane an aje shashanci an aje kaza sallar asuba yanzu in ka je kai da baka samun sahun harko yanzu baka samu sai na baya ko ba haka nan bane ana cewa an ga wata shikenan duk abin da an ka saba yi na banda kuma sai a komo a to Allah da ya haramta shan giya a cikin watan Ramadan waɗancan watannin guda goma sha ɗaya ya haramta shan giya a cikin su shi din dai ne shi yasa da yawan mutane malamai suke kiran su Ramadaniyun la Rabbaniyun ramadaniyun masu bauta ma Allah a cikin watan ramadan la rabbaniyun ba suna bauta ma Allah ba dan ya cancanta abota mishi daga ar-rabbu ne mutumin da ake dangantawa zuwa ga Allah Allah kai mun tsaki fala tadlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin su ina fata an fahimce ni an gane ko malamai suke cewa irin wannan kamar inda Allah ce fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj amma ai ko ba cikin hajji ba babu zancen fasikanci ko babu zancen jidali ko ba haka nan bane amma nan saboda wannan abu ne lokaci ne mai alfarma shi yasa an kai bayanin wannan fala tadlimu fihinna anfusakum kada ku zalunci kawunan ku to nan sai an kace to fihinna to ai al-ashhuru an kace watanni ko shi kuma wata mi shi kuma wata mi ne ne muzakkar ne mai ya kamata a ce fala tazlimu fiha sai sun kace a to ai ya zamanto jami'i tun da jami'i ne to shi kina ana iya cewa fihin nan wanda su malamai suka ce a'a shi wata shaharu akwai babban magana ma karkashin wannan a shaharu mu saurara da kyau wata ko ba haka nan bane to tun da yana matsayin muzakkar ai yana daukar sa'at ai akwai awowi awa 24 a cikin mi a cikin mi kenan fala tazlimu wato fi sa'atil ashhuri anfusakum fadamiru sai ya koma zuwa ga as-sa'at duk da dini duk wata wato duk wata yana dauke da awa dini yana dauke da awa 24 awa 24 so 29 so 30 to damiri yana kuna zuwa ga fi sa'atul shuhuri haka wadansu malamai suka ci mun ji wannan to sai abu na gaba ash-shuhuru watanni me yasa an ka sanya ma shahar suna shahar wata sun ka ce asalin shi daga shahara ne shi ne abinda ya shahara da hausa ma muna da wanga saboda wata in ya fita yana shahara ko bai shahara shi yasa idan aka fiddo wata kobi da sai su laraba su ce shahara saif ya ci wata kobi haka ne ko ba haka ba ba gani to sannan kuma ana kiran wata alhilalu ko ba kiran shi alhilalu wata ko ba kana bane shi ko daga ahalla ne ya daga muryarsa domin idan sun kaga wata sai a zo ana kallon shi ana daga murya da yare da manya ana daga murya ana cewa to daga nan aka same suna alhilalu to albadru shi alhilalu dan karamin wata ne yasalluka anil ahilla albadru kuma shi kuma asharu an hankalta ba yin kwana 29 ko ba karan bane wani lokaci an ka hankalta ba to albadru wata shakallu ko mai kwana 15 to me yasa an kace mai albadru sun kace saboda da ya kai 15 din nan wanda ake kira badar daga 13 din nan 14 15 zuwa abin da ya sama domin wato nuruhu yabduru ila al'uyun hasken shi kawai ko katar da kanka ko baka tarda ba zai same ka zai zuwa gare ka haka nan da hausun ka ce ba in haka yadda in baka dama kuma ka aje ba dole bane ina fata an finci ni an to fala tadlimu fihin na anfusakum kakku zalunci kawuran ku to kuma dan adam ai bai zalunta kanshi ko sai dai ka zalunci wani sai malamai suka ce a'a duk zaluncin da za ka yi karshen ta sakamako gawa zai dawo zai dawo kanka to kenan ko zalunci shi sa Allah ce fala tuzlimu fihi na anfusakum farkon zalunci zaka ganin ka ce nasara amma karshe gaba zai dawo gare ka sha'ir yace la tuzlimanna idza ma kunta muqtadiran fa adh-dhulmu akhiruhu ya'tika bin nadami tanamu aynaka wal mazlumu muntabihun yad'u alayka wa aynu allahi lam tanami dan haka zaluncin gare ka zai dawo shi yasa Allah ce wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirullah inna Allah ghafurur rahima Allah ce wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa la tadri la Allah yuhdithu ba'da dhalika amra waɗansu malamai suka ce fala tazlimu fihin na anfusakum kada ku zalunci juna domin al'umman musulmi al'umma ɗaya ce in ka zalunci ɗan uwanka kamar ka zalunci kankari domin al'umma ɗaya muke masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim ka masalil jasadil wahid idan ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma kisa Allah yace ba bani Isra'ila wa id akhadna mithaqakum la tasfikuna dima'akum ai la ga ku zubar da jininku ai ba ana nufin kaka kashe kanka ba a kaka kashe dan uwanka wala talmizu anfusakum kan ku aibanta kawunanku kanka aibanta dan uwanka musulmi ban sani ko mun fahimta ba kenan nan fala tadrimu fihin da kafu zalunci juna Allah subhanahu wataala yake nufi waɗansu daga cikin malamai suka ce fala tadrimu fihin na anfusakum kada ku zalunci kawunan ku ma'ana wato ku aikata sabon Allah a cikin waɗannan watanni sai ku rage makan kumi ku rage makan kulada domin in ka saba ma Allah ka rage makan kami ka rage makan kulada a wajen Allah ina fata mace ne in kuma kayi gigarar wani za a zo a ɗiba cikin wato abin nan ladarka a biya shi kenan kaka ka zalunci wa ka zalunci kanka shi yasa wani yake cewa wato kamar magana ce da yake kawo yake cewa ni inda zan yi giga da masu wato iyaye na kamata in yi rasu sai aka ce wani ya kai wawa ya bai a cika giga da uwayen kai ce to saboda nika ladan nan in an tafi da aba wani ya ta kara aba wata da uba da su ko ba kana bari kun ji wani wayo ko kuma da ƙari ƙarawa da ƙarau idan uba yana bene na goma a aljanna ɗa yana bene na ɗaya ɗan ya za a yi mishi za a ɗauke shi a kai shi bene na goma Allah ce wallazi na amanu wata ba a tuhun zurriyatuhun bi imanin alhaƙana bihim zurriyatuhun wa ma'ana tunahun min amalin min shai kenan kaga har yanzu dai ruwa sun koma rijiya ko ba haka bane abu na hudu waɗansu daga cikin malamai sun tafi cewa wato duk wanda ya zalunci wani to ya zalunci kansa ne domin zaluncin abin zai dawo ne zuwa gare ka ko da wato misali wato a nan duniya ba a samu karɓar shi ba a lahira za a karɓar shi gare ka sai dai mu yi hattara waɗansu daga cikin mutane suna cewa mutum kai ya zalunci wato zalunci kala uku ne ka zalunci ko ka zalunci kanka ko ka zalunci wani ko ka zalunci Allah to waɗansu malamai sai aka tambaye su to ya ne zalunci na Allah waɗanda suka faɗa wannan sai suka ce wai mutum shi shirka don ya ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim Sheikh Salih Al-Fawzan Al-Fawzan na kasar Saudiya mufti na kasar Saudiya a lokacin ina Saudiya da yana wata wato wani barnamiji a gidan rediyo yake cewa wannan taqsim da an kai mazlumu kuskure ne ba wanda ya sai zalunci Allah ko dai a ce ka zalunci wani ta fuskar mi zaluncin da kai ya kai zuwa gare shi in an kalli kuma za a karbi sakamako ya dawo zuwa gare ka ko ba haka ba to shikenan ka zalunci kanka ko ka zalunci wani amma a ce an zalunci Allah ba wanda ya sai zalunci Allah da haka wannan taqsim wannan bai dace ba ina fata an fahimce ni فلا تظلموا فيهن انفسكم كركو ظالمتي كاوننكو وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ku yaƙi mushrikai gaba ɗaya kamar yadda suke yaƙar ku gaba ɗaya muka ce to nan al al mushriki ne in jinsiya ce dukkan jinsin mushrikai to nan ana nufin mi banda ahlul kitabi in sun bada jizya in kuma an ce al ahadiyya waɗancan mushrikan da anka ce an umurce ku da ku yaƙe su fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa alamu annakum ghayru mu'jizillah wa anna allaha mukhzil kafirin wa adanun min allahi wa rasulihi ila الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله أو أنتم تفسيري شكرا جمعت وإن تولوا وإن توليتم يكي فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم سي أي تخصيص سوء ‘yan uwa imamu suyuti ya kawo wani bayani karkashin wannan aya ya kamata mu dan kawo abin da ya kawo wa qatilul mushrikina kafatan yace qauluhu ta'ala wa qatilul mushrikina kafatan istadalla bihi man qala innal jihada fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kana fardu ayn wa istadalla bihi wannan wa qatilul mushrikina akwai wanda ya kafa hujja da shi man qala wanda yace innal jihada yin jihadi fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana fardu ayn ya zama to fardu ayn shi fardu ainin abin da zamanto wajibi akan aini zatin kake nan shi ko fardu kifaya abin da waɗansu in sun yi sun ɗauke ma wasu ko ba ka nan bane idza qama bihi al-ba'd saqata 'anil baqin to waɗanda suka ce kafatan kinnan suka ce Allah ya ce kowa ya fita kenan ya zamanto fardu ainin a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to bayan musulunci yayi karfi bai yiwa kowa ya zama soja to sai zamanto wasu su fita wasu ba za su fita ba ina fata an fahimce ni shi yasa zaka Qur'ani yana zargin waɗanda ba su fita a farko amma daga baya sai an ka ce wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa sannan kuma banda ashabul a'dha laysa 'ala al-a'ma harajun wala 'ala al-a'raj harajun wala 'ala al-marid haraj laysa 'ala ad-du'afa'i wala 'ala al-marda wala 'ala alladhina la yajiduna ma yunfiquna harajun idha nasahu lillahi wa rasulihi ma 'ala al-muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim to wannan qatilul mushrikina kafatan kenan yana nufin dukkanku in an fassara shi da cewa kullukum ake nufi wato hali ce ta fa'ili ba ta maf'uli ba amma qatilul mushrikina kafatan in an ce hali ne na al-mushrikin kenan al-maf'ulu bihi ba wancan da wawun ta fa'il ba kafatan kenan jami'an ku yaƙe su gaba daya da wannan ne sun kace dukkan ayoyin da sun kace abin nan a bar mushrikai ko ka a yaƙe su an shafe su sun ka ce zancen a ce an yafe da inda Allah ce fa'afu wasfahu hatta yati Allah bi amri ko ba haka bane sai suka ce duk an shafe su amma zance mafi inganci wannan bai hana mai mu'amala da ahlul kitab domin ana tattaunawa da su cikin mutunci wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan ba yana nufin ba a'a yakin ko da yaushe za a yake su su ahlul kitab in sun ba da jizya ba za a yake su ba mushrikan larabawa za a yake su su shiga cikin addinin musulunci domin su ba za a karɓar jizya gare su ba domin an ce tuqatilunahum aw yuslimun wannan nasiri na alkur'ani ina fata an fahimce ni innal jihad fardu fi ahdi sallallahu alaihi wasallam kana fardu ainin farko ya zama to fardu ainin daga baya kuma sai fita zama fardu ainin domin mi domin musulunci ya yawa kuma musulmi sun yawa to yan uwa musulmi ga dukkan alamu lokaci kuma ya fara matsuwa wato kwarai da gaske wato wannan aya ta inda iddatu shuhur ibnu ashur yace istinafun ibtida'i nan an fara magana ne istinaf fara magana ibtida'i dan yin wani bayani na daban kullum ina faɗin wannan li iqamati nizamu tawqit lil umma dan Allah ya tsayar da tsari na tafiyar da lokaci lil ummati ga al umma ala al wajhi al haqqi akan huska wanda take tabbatatta as-salih li jami'i al bashar wanda ya dace ga dukkan mutane yace wal munasibu abinda an munasaba lamma wada Allah an gane ko lima wada Allah alaihi nizam al-alam al-ardi wa ma yattasil bihi min nizam al-alam as-samawi bi wajhin muhkam la madkhal at-tahakkumat an-nas fihi abinda an munasaba shari'a ta Qur'ani da Allah ya saukar da ita an shimfida ta ne don mi dan ta shafi duniyar kasa al-alam al-ardi ko to kuma sai an ka faɗa muku yadda za ku tafiyar da tsarin sama don tsarin sama in Allah bai gaya ma ba mi ka san abin mi ka sani game da al'amarin sama hadda turawa sai dai a yi na'ura a ce ana ganin tauraro kaza shi na gudu da kaza da kaza da kaza da kaza babu da cikakken sani game da sama to sai wanda ya halitta sama ya faɗa ma ga yadda tsarin yake tafiya kuma ga wani sashe wanda za ka yi amfanuwa da shi ina fatan fice ne kenan wanda ya ada tsarin da za a bi na addinin musulunci a ƙasa shine ya ada tsari na sama ga irin yadda za ka amfanuwa da wannan tsari wannan shine munasaba abu na biyu saboda al'umman musulmi kada su zamanto mi su zamanto suna bin tsarin waɗansu domin almuslimu na ummatun min dunin nas ko ba ka bane to ga tsarin ku wanda Allah subhanahu wataala ya sanar da ku shi ba sani ko mun fahimta ba sannan kuma dama musulunci ya ba mushrikai wata hudu ko ba ka bane to in ba mu da namu tsari za mu zirsafa su bara'atun min Allah wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin fasihu fil ardi arba'ata ashhurin to an ba su wata hudu to in ba mu da cikakken lissafi ya za mu gane wannan ai ba za mu iya gane shi ba wa'lamu anna Allah ma'al muttaqin musan cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana tare da masu wato tsoron Allah nan ma'iyya na ana rufin ma'iyya ta taimako akwai ma'iyya ta ilimi Allah yana tare da komai ya san komai akwai ma'iyya zatiya ba ana rufin zatin Allah yana tare da komai ba ba haka ake nufi ba ina fata an fince ni na ana rufin Allah yana tare da su ta fuskar taimakon su wato masu tsoron Allah in kana son Allah ya taimake ka to ka ji tsoron Allah wannan shine wa alamu anna allaha ma'al muttaqin amma idan ba ku jin tsoron Allah kuna jiran taimako yazo ba zai zo ba shi yasa kasashen mu na musulmi da kasashen Afirka da Larabawa kullum muna son taimakon Allah yazo amma kuma an ka dibi tsarin musulunci ba a cewa babu musulunci to amma kuma nawa ne yanzu ake a gidanka a makarantarka a wurin aikinka nawa kike tsabbakawa da musulunci yayi karanci to ko taimakon ba zai zo ba sai ni sai an tsaya ma aikin addini manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam da aka koro shi daga makka da shi da mutanensa gaba ɗai suna masu rauni madina shekara nan suka yi shekara goma ko sai ga shi ya mallaki nan wannan wurin inda aka koro shi mi yasa saboda da gaske ne suke addini amma muna ana ta addu'o'in Allahumma dammirhum dammirhum da an kare kuma sai a tayi a shagiya ana ƙarya ana gigara kuma dammirhum idan Allah zai dambara su sai dai Allah ba su ilimin da suna yin makamai sai kun dawo kan gaskiya sannan Allah ya daidaita da ku ina fata an fice ni wagga azaba da muke sha ga turawa saboda a karkato da muni muna sakin hanya Allah ya mura mai kyau Allah ran ma wagga aya ba mu ƙara bayani kan ta ba kuma lokaci yayi halin sa amma kuka karanta aya wannan mu dan samu ladata don saboda wato ayoyin suna da harufa masu yawa inda man nasibu karanta ta mu yi ta إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh